إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوة شدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan sha biyu a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasar ɗinmu na 102 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a babin karshe na wannan littafi kuma babin da ya fi kowanne babi falala da alheri wanda ke magana akan romo da alherin la ilaha illallah wanda hadisinmu na karshe shine hadisin sauban da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bakhin bakhin khamsun ma afqalahunna fil mizani abin alheri wasu abubuwa guda biyar ka yi mamakin yadda nauyinsu yake akan mizani annabi ya ce la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar walwaladu salihu yutawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibuhu wanda imam al-bazzar ya fitar da wannan hadisi da nasa'i da ibnu hibban da hakim daga abi sulma kuma imamu ahmad daga abi umamata kuma muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin wannan hadithi yau za mu tashi hadisin abi huraira insha Allah an abi huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر دق أبو هريرة الله يحقق مد أبو هريرة الجنة جماعة abu huraira yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man sabbaha Allah fi dubu kulli salatin thalathan wa thalathina wanda yi wa Allah tasbihi bayan duk wata sallar farilla ya ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi wanda wannan ita ce kalma da tafi kowace ma'ana wajen tsarkake Allah da mulkinsa da buwayarsa da izzarsa yasa Allah ya buɗe surori da yawa da tasbihi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبها سبها سبها يسبه يسبه يسبه سبح سبحانه يا ذو السيقة تفئل ماضي هنا سبها ya zo da siga ta fi'ili mudari'i yusabbihu ya zo da siga ta masdarin sunan shine subhana ya zo da siga ta fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka mai daraja saboda Allah ya nuna mana tasbihi yana daga cikin manya-manyan ibada da bawa ake so ya dinga yin su ina fata an fahimta yasa zannuni tasbihi yayi wa Allah Allah ya fitar da shi cikin zulumatun salat wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta sai ce me subhanaka inni kuntu minaz zalim sirrin zannuni kenan da ya fita daga bala'i shine tasbihi wa Allah ya kadaita Allah da bauta sannan kuma ya tsarkake Allah daga duk wata shirka kun gane maganar da kyau ku su don haka tasbihi yana daga cikin manya-manyan al'amura da ake so musulmi ya ɗanyatu a bakinsa ya ɗanyatu a bakinsa ka dinga yawan tasbihi subhanallahi والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ko idan mutum yana waɗannan yana ƙara gyara alaƙarsa da ubangiji yana ƙara wanke zuciyarsa daga najisar shirka da bid'a da ƙazanta sannan kuma yana samun ladan da Allah ne kadai ya san wallahi yawansa saboda ladan tasbihi ba wanda ke bayarwa sai Allah ba kuma wanda ya san adadin da ake bayarwa sai Allah na fata an fahimta saboda haka ake so mutum ya dinga yawan tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala to yace wanda ya ce subhanallahi fi duburi kulli salatin a bayan kowace sallah talatan wa salafina yayi talatin da uku wa hamidallaha kuma yayi alhamdulillah alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati eh rusulan uli ajna ajni hajin ko mathna wa thulatha wa ruba yahita yazidu fil khalqi ma ya sha'u Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kagi sammai da kasai ya sanya mala'iku ‘yan aika tsakaninsa da bayansa annabawa ja'il mala'ikati rusulan sannan ya sanya su uli ajnihatin ma'abota fuka-fukai masna wasu mala'ikun suna da fakafakai nawa biyu wa thulatha wasu suna da fakafakai nawa uku wa ruba wasu kuma suna da fakafakai hudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha'u Allah yana ƙarawa a cikin halitta abin da ya ga dama da haka akwai mala'ika ma mai fakafakai ɗari uku da wani abu kuma in ya buɗe ƙwaya ɗaya duniyan nan mata markaɗan kar ka ɗauka fuffuke ne ka ɗauka irin na kurciyar anguwarku ne ko na hasbiya na fata a fahimta yawwa fuffuke ne na ƙudura malam fuffuke ne na isa da haka in ya buɗe guda ɗaya sai a shekara ana ruwa a garinku ba a san ma ana yi ba duk ya tsotse a jikin fuka-fukin shi kwaya ɗaya yasa Allah ya ce in ma ku kun ce ba za ku yi tasbihi gare ni da bauta min ba yoni da nake da rindinar da ba wanda ya san adadinta da yawanta da karfinta sai ni na fata an fahimci magana in kai kace ba za ka bauta wa Allah ba yau kai kuma a so a wai kare da gudun layya Allah yana da wata rindinar da laƙi balalaha ba wanda ya isa ya tunkare ta ba ta da adadi da za a faɗa yawanta da girmanta ya wuce tunaninka yana da mala'iku gagga gagga jibga jibga wanda su ba ma sa ci ba sa sha kuma la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abin da ka gani suna yi Allah ne ya saka su ba su da wata ajanda ta su dan ba ci suke ba sa suke don haka ba za su je neman kuɗi ba balantana su ce suna da damuwar da za su kashe wa kuɗi ba su da damuwar da za a kashe wa kuɗi mu ne da ni da kai muke da damuwoyin kashe kuɗi muna son ci muna son sha muna son sutura lafiya babu jari babu waye babu mai ta buge-bugen nemowa don mu biya bukatu to su ba su da wannan ajandar gaba daya a cikin tsarinsu abinda suke da hina ajanda kawai hine bautar Allah an gane magana da ke ko yasa ya ce wa ma ya alama junuda rabbika illa huwa ma hiya illa dhikra lil bashar ba wanda ya san rindina da dandazon ayarin ubangijin ka sai shi kuma wannan wa'azi fa ba komai bane tunatarwa ne ga mutane liman sha'a minkum an yastaqi wanda ya ga dama a cikin ku ya tsaya tsayin daka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadagaw eh to zama haka wannan shine da haka ka gode wa Allah alhamdulillah an gane magana da kyau ko ka gode wa Allah ka ce walhamdulillah ko alhamdulillah talatin da uku ita godiya ana wa Allah ko da ya bayar ko bai bayar ba yasa ya ce walahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a karan farko godiya ta tabbata ga Allah a karan karshe da an samu da ba a samu ba alhamdulillah da an dace da ba a dace ba alhamdulillah da bukata ta biya da bata biya ba alhamdulillah to ita wannan godiyar ko da ba aka samu mai kake so ba in ka ne kana gode wa Allah to shi kuma Allah zai ci gaba da dafa ma cikin al'amuranka abinda ka rasa ya baka abinda ya ki tabbata ya tabbata saboda kana godiyar Allah shi yasa bawo ya ce ko a bakin kura kake ka ce alhamdulillah wato tsaban ladabi in ma ba ba bukata ba ana kana cikin tashin hankali ka ce to mun gode wa Allah muna gode wa Allah da halin da muka tsinci kanmu a ciki yasa ka saba wa kanka da irin waɗannan kalmomin idan ka saba wa kanka da irin wannan kalmomi sai ya zamto kowane hali kake ciki ba za a ji kayi zuga ashar ba don in mutum ya saba da daga abu ya faru sai dai a shari'a to ko me ya same shi ashar zai yi wata ran ma sai ya ashar din in za a fassara ashar din sai a ga gurin Allah take tafiya saboda Allah ne mara wani abu kuma sai ruga ashar da wa yake eh da Allah yake ka gani Allah ne jarrabe shi da wani abu sai ya ashariya da Allah wa yake da wa yake kaga da Allah yake to me yasa saboda ya saba shi in abu ya same shi ashar yake yi amma da tasbihi yake ce subhanallah la hawla wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in ka saba da wannan ko me ya bujuro sai ka ji ita za ta zo bakinka ka to kuma wannan din ita ce samun nasara da kaucewar bala'i amma in ka saba zagi da dura ashar to duk abin da ya sami ka yasa za ka ga wasu mutane idan ka zo kana mu'amala da su in wata magana da zai ga ya ce ko duka za ka ba sai canya an karafa a a gaban malam yake kaga mutum ya fara haka shi da ya riga ya fito da ita ba dama ta koma ya dura ta ɗanyar ta sharaf malam saboda ya riga ya saba wallahi sai ga a gaban babban mutum sai ka ruga ashar kai kanka sai ka ji kunya wallahi saboda me saboda bakinka abin da ya saba kenan amma idan bakinka ya saba ambatan Allah in matsala ta faru to Allah za ka yi ta ambata ko a ina ne to kuma kun san alherin haka sai ranar da bala'i ya same ka ko ranar da mutuwa ta zo maka idan bala'i ya tashi faruwa da mutum to sai ka ga nan da nan ya ambata Allah inna lillahi wa inna ilaihi la haula wala quwwata illa billah to wannan sai ta taimaka mar sai abin ya zo da sauki sai ga inda karaya ne sai ya tuntube kawai farcen sa ya dan tabu ko fatar sa dan daye kikenan abu ya wuce dan jinyar kwana biyu ya wuce amma in ka ruga ashar zai wahala baka karye ba wallahi dan baka nemi taimakon kowa ba ko ba haka bane amma in kai subhanallah kaga ka gayyato taimakon Allah ka gayyato agajin Allah to sai kaga Allah ya kawo ma agaji amma da zarar wata magana ka faɗa mai muni sai Allah ya barka sai ka afka kawai saboda haka ku sabarwa bakunan ku da irin waɗannan kalmomi ka dinga yawan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah to duk ranar da wani abu ya taso shikenan to haka kuma ranar da mutuwa ta zo maka to sai ka ga kana jinyar ajali yanzu sai gaje ka samu wani yana ta mutsutsukuwa ba shi da lafiya amma sai ya ta nishi kawai wani ma idan ta zo da tsautsayi ya ta sambatu marasa kan gado ba zai dinga yawan ambaton Allah ba saboda bai saba bakin shi ba ko ba haka bane idan ya saba bakin sa zai ga maganganun Allah ne su dinga fita a bakin shi yasa Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya ko Allah yana tabbatar awa akan harshen masu imani da magana tabbatacciya a nan rayuwar duniya sai ce wa fil akhirati haka kuma a ranar tafiya lahira Allah sai tabbatar da wannan wannan kalmar akan bakinsu sai ce wa yudhillullahu zalimina Allah sai ya batar da harshen azzalumai waɗanda dama wannan kalmar ba ma abociyarsu ba ce wa ya fa'alullahu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama ne na fata an fahimta yasa in kiyama ta tashi Allah maɗaukakin sarki zai bayyana cewa ya tashi waɗannan kafirai akan ɓata ya tahe su makafi har su tambayi Allah Allah ya ce wa man a'rada an zikiri wanda ya kau da kai bai ambatan sunana sunana bai ɗanyatu a bakinsa ba fa inna lahu ma'ishatan banka to a nan rayuwar duniya dai ba zai taɓa yin rayuwa mai daɗi ba wasu sun fassara a cikin kabarinsa ba zai yi rayuwa mai daɗi ba haka wasu suka fassara wasu malaman tafsiri in dai bakinka bai ɗanyatu da ambaton Allah ba Allah ce na rantse da Allah sai na wahalar da kai a duniya fa inna lahu ma'ishatan banka sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma yama in ta tashi kuma da idanka a duniya amma makaho zan da kai inji Allah qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira har ya tambayi Allah ya Allah ya kata da ni makaho bayan da ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sai Allah ya ce masa haka nan ayoyi na suka zo maka sai ka watsar da su kalmar fanasitaha ba tana ba tana yana nufin ya manta ba a za ka samu wani a haddace ƙur'ani ma amma maganganunsa ba su da daɗi wani ɗalibin ilimi ne ma ya haddace abubuwa da yawa amma bakinsa bai aikatawa so abin da ake nufi shine ka watsar da sha'anin abun ka sani amma ka watsar da sha'anin abun shine fa nasitaha sai Allah ya ce wa kadhalika al-yawma tunsa dan haka ni ma yau na watsar da sha'aninka domin shi ma Allah ba mantuwa yake ba ma kana rabbuka nasiya ko da haka yace na watsar da sha'aninka to shi yasa irin waɗannan kalmomin mutum ya yi ƙoƙari ya ɗanyata su a bakinsa wallahi ina mai tabbatar muku ko da iya bayan kowace sallah ce a ce za ka yi subhanallahi 33 za ka yi walhamdulillahi 33 eh za ka yi wallahu akbar 33 nan in dai ka doge duk sallah sai ka yi su ina rantsuwa muku da Allah wasu ba sa yi ba wallahi tallahi wasu ba sa yi ana idan da sallah zai tashi zumbur ya fita wani da waya a kunnensa zai fita shikenan shedan ya dafu makyanje masa sun yi gaba ba zai yi ba ba zai yi wannan zikirorin ba to shi yasa tunda bakinsa bai saba ba baya yawan yi to wani tsautsayi ya zo sai ka ji ya tinkare da ashar uu sikiti kaza kaza kaza kaza in ma hatsari ne da wannan ashar din zai kwashe shi ya maka shi da kasa akan kwalta yes saboda abin da ya saba ke ya sa annabi ya faɗa dangane da makaranta alƙur'ani ya ce ta'ahadu hadhal qur'an ku riƙe wannan ƙur'ani gam ku dinga yawan karanta shi sai ce fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi aqliha domin yana da saurin kubucewa da subucewa sama da raƙumi a cikin akalai shi an gane maganar da kyau ko haka ana son yawan ambaton Allah ana son yawan karatu ana son yawan tasbihi ana son yawan tahmidi da tahalili da zikirori dai mabambanta ya zamanto kana yin su suna maganin matsaloli da yawa na fitintunan rayuwa suna kawo alheri da yawa suna hana cututtuka da matsaloli su kamma bawa suna ragargaza talauci da fatara da masifa da bala'i da tashin hankali haka don Allah a dage Allah ya taimake mu ya datar da mu sane ce wa kabbar Allah salasan wa salasi ne ya kabbara talatin da uku sai ce fatilka tis'atun wa tis'una annabi ya ce kagan an hada ya zama casa'in da tara wa qala tamamal mi'ati da ya zo cikawa na ɗarin sai ya ce la ilaha illallahu ba wanda ya cancanta abautawa sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu da mulki da godiya mallakarsa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne akan komai guffirat khatayahu manzo Allah ya ce za a kankare zunubansa gaba daya duk abin da ka aikata mara kyau Allah zai ce ku goge takardar ku share ta ku tsoma min ita a ruwa ku wanke ta wa in kanat mithla zabadil bahari ko da zunubansa sun kai yawan kumfan teku manzan Allah ya ce Allah ya ce sai ya goge su gaba ɗaya ka duba kumfan teku jama'a ta Allah ko kumfan bokitin da kake wanki ne aka ce an yafe ma ai suna da yawa ai ka duba yadda in ka kada kilin ko in ka kada good mama yadda ke cika bokiti da kumfa kowanne ɗigo ɗaya da ka sani in a ce ka kirge su tun daga saman bokitin har ƙasa a ce adadin yawan su in zunuban ka san kai wannan adadin duk an yafe maka jama'a abin kaɗan ne abin ba kaɗan ba ne to balantana kumfar teku in teku fa ta yi kumfa za ka ɗauka wannan narkekin dutse ne a tsakiyar teku ba shi ne ɗan annabi nuhu ya gani ya ce sa'awi ila jabalin ya asimu ni minal ma'i ba zan tafi kan wancan dutsen zai tare ni daga dilmiyewa a ruwa tsabar girman kumfar teku ne ya gani sai ya ɗauka dutse ne sai ce don haka baba ka je kai ta wa'azi ni kawai zan tafi can zan je na buya zan je na hau dutsen can duk ruwan da za a yi dinnan ba zai same ni ba qala la asma al yawma illa man rahima yace in in fa yau fa ba wanda zai kubuta in ba wanda Allah ya ji kanshi ya zo nan muka tafi tare ba Allah ya ce fa hala bainahumal mawju fa kana min al mughraqina sai igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakaninsa da ɗan sai ɗan ya zama cikin dulmiyayyu to kumfan teku ya gani sai ya ɗauka dutse ne sai ya kangare wa uban sai dai ya hau yana hawa kawai a hei kumfa ne kawai sai gashi yana kiran habu habu habu ha habu da haka ya mutu ka san ruwa ya shaƙe mutum sai ta kiran habu ina fata an gane Allah ya shirye da mu wannan hadisi da muka ji jama'a na cewa wanda ya subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a gafarta mar zunubansa koda sun kai yawan kumfan teku imam muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 597 saboda haka hadisi ne ingantacce jama'a mu riƙe bayan kowace sallah ake so kai wannan addu'ar an gane magana da kyau ko ya sa wani daga cikin sahabbai annabi muhammadu ya ce inni uhibbuka fillah ina son ka dan allah ga wata shawara zan baka la ta da anna dubura kulli salatin kar ka yadda ko bayan duk wata sallar farilla ana idarwa ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce menene استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك yace zan baka shawara duk yanda ta kaya komai saurinka in dai aka sallame daga sallah to kai waɗannan addu'o'in kai istighfari sau uku ka ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal wal ikram sannan ka ce Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yace ina baka shawara karka yadda karka yadda wannan su dinga wuce ka to amma yanzu ina wallahi wani ana idar da sallah daga yayi sallama babu wata kalma kwaya ɗaya da yake karawa bayan ya idar da sallah wallahi in muna so mu tsira duniyar mu da lahirar mu sai mun gyara waɗannan abubuwan fa su waɗannan addu'o'in su ne wato girka ka san akwai abin da wasu bokaye suke yi da wasu 'yan tauri 'yan bori ko ana cewa abin girka da masu kiwon shanu su ma suna yi ta girka ake kiran abun za a zo ne a maka wasu tsafe-tsafe da wasu ɗalasim na aljanu da wasu addu'o'in aljanu a yi a kada garaya da gurmi a yi bori wannan ya fada aljaninsa ya tahi ya yi ta dumami yana faduwa a ƙasa in aka gama girka ka to wai babu abin da zai same ka duk wanda ya je ko bala'insa haka zai barka to wannan na bokaye ne wannan shirka ne ka taba gani ko an yi wa wani girka subhanallah ba salihu wannan ruwaya ta kafa za ta inganta na ga kana yi kana kallon anka ruwayar kan na malam salihu za mu bincike a kanta rijal ɗinta sun inganta ko kuma ba su inganta ba cewa zamfarawa sun fi yin girka eh to ni in ka bar ni ma ai zan ce mu yan uwanmu ne kanawa suke wannan abin sosai kaddara ta ci gida ko to Allah shirye da mu to saboda haka waɗannan addu'o'in su ne girkan sunna idan kana yin su wallahi baka tabuwa mana duk bala'in mutum sai dai ya rabu da kai wallahi ko ya taba ka wallahi ba za ka tabu ba na fata an gane magana ko ya tabo ka ba za ka tabu ba kuma ba za ka ainihin wato samu damuwa da matsala daga gurinsa ba domin ka riga shi ka ce Allah shi yasa bahaushe idan yi abu yi abu yi abu ya ce na riga su na ce Allah wannan aƙida ce fa tauhidi ne mai kyau ka rike shi in aka buga aka buga da kai abu ya gagara ka ce ina wane mutum na riga su na ce Allah ma'ana ka riga da ka kira sunan Allah ya taimake ka don haka ba wanda ya sai taɓa ka wannan aƙida ce mai kyau mutane su rike ta yauwa Allah ya ma girkarsa tasa ta musamman to Allah ya shirye da mu wa an ubarata min samiti radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ta'arra min al-layli fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفرني أو دعا استجيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري نفت أم فهمت دقا أبارة دان صامت أبارة دان صامت يكي تيوا manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ta'arra min al-layl wanda ya farka tsakiyar dare mutum ne ka san akwai waɗanda Allah ya musu wata baiwa bar sani ba ko kana cikin irin waɗannan mutanen akwai wanda diddare sai ya farka sau biyu wani sau uku yadda ka san agogo Allah ya sa a cikin kwakwalwarsa wannan lokacin yana yi wallahi zai farka shi kuma haka Allah ya yi shi duk nauyin baccinsa in dai wannan lokacin ya yi sai ya farka to wanda Allah ya yi wa wannan irin baiwar wallahi ya rike ta da kyau don ba kowa ya samu wannan baiwar ba to shine annabi ya ce wanda duk Allah ya farkar da shi cikin dare kana cikin bacci kawai sai ka ji ka farka to karka ce bari in koma a'a ya amfani da wannan damar dan ba kowa ya samu wannan damar ba akwai wanda bai farkawa kwata kwata in ya kwanta sai an tada hin an tada himma an ta bala'i kafin ya tashi ko ba haka wani wani usman sai an ta bala'i da mutum wani kafin ya tashi to kai Allah ya ma ni'ima kana cikin bacci sai ka ji ba wanda ya tada kai ka ji ka farka to ka gane wannan ni'ima ce ya amfani da ita annabi ya ce da haka ta faru sai ya yi ainihin wato ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka ji ta kaga wannan ka ai an iya sannan ka ce alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar kaga ita ma ka iya eh alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar sannan sai ka ce wala hawla wala quwwata illa billah kaga ita ma ba ta da matsala duk an iya na fata fahimta sannan sai ka ce allahumma gafirli allah ka gafarta mu sai annabi ya ce auda'a ko kuma maimakon ya ce allahumma gafirli sai ya daga hannu bayan yayi wannan addu'o'in na fata an fahimta da ya waɗannan addu'o'i la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce allahu akbar wa subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah ko sannan sai ce Allahumma gafirli Allah ka gafarta mu to da ka gama wannan sai ka ɗaga hannu sai kai addu'a ka roƙi wani abu a gurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi za a amsa maka wannan abin da ka roƙa kai wannan addu'a ta la ilaha illallah zuwa wallahu ala kulli shay'in qadir sannan kai alhamdulillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah wallahu akbar ko wala haula wala quwwata illa billah sannan ka ce Allah ka gafarta mun ko kuma ka roki wani abu a gurin Allah manzon Allah ya ce an karba maka wa in salla in ku har Allah ya sa ya daure bayan yayin addu'a sai ya alwala ya salla ko da raka'a biyu ne qubilat salatuhu annabi ya ce sallar ma an karba ka kaga kenan dama ce ta idan ka same ta ka yi addu'a ka yi tasbihi ka yi koda nafila raka'a biyu manzo Allah ya ce za a karɓi addu'ar da kai sannan sallar da kai kuma za ta samu shiga a gurin Allah to da Allah jama'a me muke nema bayan wannan wa ma za ba'ada haza ka yi wa Allah tasbihi ka samu lada ko ka roki Allah bukatar ka Allah ya biya ma ka yi sallah kuma ta tafi gaban Allah kaga ai kai ka wannan dare ya maka kyawu ko imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a nambar hadisi na 1154 ina fata an gane wa hadha i'rabul kalimatu at-tayyiba la ilaha illa Allah malam yace ga yadda ake li'irabun kalimatu at-tayyiba kalman nan mai dadi ta la ilaha illa Allah la din nan nafiya ce nafiyatun lil jinsi wato ta kore duk wani abu shine nafiyatun lil jinsi duk wani dangin abu da ka sani wannan ladin idan ka faɗe ta ka kore shi babu allan abin nan katako ba allan abin nan ainihin wato karfe babu na macizai babu na shanu yanzu kwanan nan ji a wata wata wata wata jiha a indiya an ƙara ƙaƙaba dokar an hana mutane cin naman shanu eh a bainar jama'a a indiya cewa in ka kuskura aka ganka da naman saniya kana ci to akwai doka a cikin dokokin har ta kisa ma akwai me dalili saboda mutanen wannan jihar kaso 85 ɗinsu wannan saniya suke bautawa don haka kana wulakanta allansu haka daga sun kama ka kana cin naman sai su yanka ka kawai a tun yaushe tun yaushe malami ne ce in ta zo nan barje ta zami na ce sosai makuwa barje ta zami billahi lazi to kuma wannan yake nuna wallahi na farko mu taya mutanen indiya addu'a musamman musulmansu musulman indiya malam suna shan wahala a hannun mutanen nan saboda duk gaba ɗaya kaso 80 na ƙasar gaba ɗaya masu bin addinin hindu ne kwanan nan suka dinga kwata manyan masallatai malam suna sa gumaka a ciki ana bauta musu akwai masallacin da ya gagara kwatuwa gaba ɗaya sai aka raba masallacin biyu gefe ɗaya suna bautar wannan kirishina ɗin nasu wannan allansu mai hannaye guda ɗari biyu da hannawa ne daga wannan ya yi haka wannan ya yi haka allah kuwa wallahi suka je suka dasa wannan allan a can gefe su kuma musulmai suna sallah a wancan gefe ana ta rigima sai daidai lokacin sallan azahar sai su zo su ce su kuma za su yi sabis ɗinsu to kaga waɗannan mutane ai suna buƙatar addu'a malam allah ya kubutar da su da addininsu kuma daga nan ne za ka gane kai musulunci a daɗi kake yinsa tunda ba wata wahala ko wata barazana da kake fuskanta za ka fito lokacin da ka ga dama kai sallar ka kai karatun ƙur'anin ka kai duk abin da kake so na ibada baka da tsangwama amma su sai sun hada da dabarbaru da hikima ana dukansu ana kwace gidajensu ana wahalar da su a hana su rumfar kasuwa mutum ya yi karatu a hana shi aiki kawai saboda musulmi ne wallahi in ka je kana akwai wani ɗalibi da muke magana da shi yana karatu a can shekararsa tara a indiya ya gama digirinsa yanzu yana masa ya gama masa ɗuma yanzu yana doktorin digiri ya ce malam in ka ga wulaƙancin da ake yi wa musulmi a ƙasar nan malam abin su ya baka da takaici ya ce mukan yanzu mun razana dole mu mun koma sallah a gidajenmu saboda in ka saba salloli biyar a cikin jam'i aka ga ka rike addini haka kawai za a samu wasu 'yan inskan gari irin wannan gangin da suke a fim su je su kai wa wani hari da gaske ne suna aikatawa a cikin a cikin kasar kaga an turo boss ko boss ya turo waye ne eh ya turo basawa su je su kai wa mutum hari ko to wallahi wannan abin da suke nuna a fim suna yin sa da gaske a cikin kasar eh dama ɗabi'un su ne suke bayyanawa ai kowanne irin fim ai al'adun wannan kasar da wannan yankin suke nunawa sai dai irin mu yan badala da suka ɗebo al'adun turawa da yahudawa amma mu akwai al'adunmu wanda asali ake bayyanawa inda ma za a fim din kenan ko to haka haka yace to wallahi mun koma muna sallah a gidajenmu saboda an kakkaiwa wasu hari da aka ga suna yawan fita jami'i sai kawai kana wanta kawai sai dai ka ana fasa gidanka za a shigo zo su daddatsa ka ko kuma su harbe ka a gani to to kaga suna buƙatar addu'a sannan mu sannan mu gane mu kuma Allah ya mana gata in muka yi wasa da wannan damar ba ma yin addini yadda ya kamata to ni'ima ce da Allah ya bamu wallahi in ya kwace ta ba za mu ji daɗi ba yawwa mu alhamdulillahi kana da free na yin addini eh to kaga wannan kadai ya ishe mu mu ƙara jinjina wa ubangiji ko mu ƙara gode masa Allah ya fitar da su daga wannan hali Allah ya kwata musu yancinsu yawa duniya ta wayi gari za a iya cin mutuncin musulmi a zauna lafiya amma ba wanda za a ci mutunci a duniya a zauna lafiya in ba musulmi ba shi kaɗai ne ka duba dai abin da yanzu aka yi a yankin gaza ɗin nan rashin mutuncin da aka yi da rashin imani yara ƙanana a kashe yara a kashe mata a kashe tsofi a kashe matasa malam masu jini a jiki amma duk wannan isra'ila ba ta yi laifi ba har yau abubuwan da ake faɗa a kanta kawai abubuwa ne na ƙarya na barazana amma ba ba hakikanin maganganu ne na ɗaukar mataki a kanta ba Allah shirye da mu da haka ya ce laɗin nan nafiya ce liljinsi ta kora duk wani Allah ta amalu amala inna tana aiki aikin inna ma'ana tana tabbatarwa fatun sibul isma don haka tana yi wa suna nasaba haka in aka ce la ba za a ce ilahu ba sai dai a ce la ilaha domin ita suna tana mar nasaba ne fataha ne watar fa'ul khabara tana kuma yi wa ainihin wato a khabar tana yi masa ainihin wato rufu'a na fata an fahimta ilaha ismula ne in aka ce ilaha sunan la ne na fata an fahimta mabniyun alal fatihi fi mahalli nasbin an gina shi akan fataha a mahallin nasba na fata an gane wa khabaru la mahzufun labarin ladin shi kuma an shafe shi ba za ka ji shi a cikin zance ba kaddara shi ake yi taqdiruhu haqqun kaddara shi din da ake yi a ce la ilaha bi haqqin illallah yasa a fassara ma in ka zo sai ka ce ba abun bautawa da gaskiya ita kalmar da gaskiyar ba a bayyana ta ba an shafe ta amma kai zaka kaddaro ta kun gane magana da ke ko domin in ka ce babu abin bautawa sai ka ce sai Allah a'a ba haka magana take ba ababen bauta suna nan da yawa amma akan gaskiya ake bauta musu shine kawai ba akan gaskiya ake bauta musu ba haka in ka zo ka kaddara cewa bi haƙƙin da gaskiya sannan sai ka ce illallah marfu'un shi wannan an masa rafa'a wa alamatu rafihi ad-dammatu zahira fi akhirih alamar rafa'arsa kuma damma ce wacce take gata nan a fili a karshen a karshen a karshen kalma illa adatul istisna illa kuma harafi ne na istisna'i wanda yake dogacewa duka mutanen nan ku fita amma banda malam Anas to wannan banda malam Anas din ita ce ta yi istisna'in malam Anas amma kowa zai fita a masallacin nan to da kace la ilaha duk alloli ƙarya ne gaba ɗaya sai kace illallahu allolin nan gaba ɗayan su ƙarya ne Allah ƙwaya ɗaya na saman bakwai shi kaɗai ne na gaskiya kun gane misali duk masallacin nan ku fita banda malam Usman to yanzu malam Usman ne kaɗai na gaskiya a masallacin ko to yi ne adatul istisna harafi ne da yake dogace abu ya ce ban da shi to shine la ilaha duk wani Allah an rushe allantakarsa illallahu sai namu kwaya ɗaya wanda yake saman bakwai shi aka dogace shi kaɗai ne ba a rushe tasa ba amma kowa tasa rushe shi ya ce ta ƙarya ce amma ta mu na saman bakwai ta gaskiya ce na fata kun fahimci magana shi ne ma'anar adatul istisna ɗin harafi ne da yake dogacewa na fata an fahimta mulgatun li'annal kalama tammun a manfiyun wato domin kalmar ɗin ainihin wato cikakkiya ce kuma ta kore duk wata allantaka ta tabbatar da ita ga Allah Allahu lafzul jalala shi Allahu shi idan lafzul jalala ne a badalun min al-khabari al-mahzuf shi badal ne na al-khabar al-mahzuf wato shine canjin wancan lafazi da aka share na al-khabar da aka share wa badalul marfu'i marfu'un dan haka duk inda kuma aka samu abin da ya canja marfu'i to shi ma zai zamanto marfu'i da haka dole ya zama illallahu ba zai zama illallaha ko illallahi ba sai dai zama illallahu saboda badal ne na khabar wa badalul mahzufi kuma mahzufu wannan yare ne na larabci sai in kana dan lekan littafin larabci za ka gane hakikanin me ake nufi wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira fi akhirih alamar rafa'arsa kuma shi ma damma ce ga ta can a zahiri akan wannan hudin kaga ai ga damma nan to ita ce alama ta rafi'insa fala ilaha illallahu don haka dai ita la ilaha illallah la nafiyatul lil jinsi la din nan ta kore jinsin duk wasu alloli da duk wasu waɗanda ake bautawa wal ilahu abinda ake nufi da kuma al da al ilahu huwal ma'aluhu bil ibadati shine wanda ake bautawa ake allantar da shi ta hanyar abauta mishi al ilahu ay al ma'budu al ma'aluhu ay al ma'budu al ilahu ai wanda ake bautawa al-ma'budu wanda ake bautawa wa huwa allazi menene ta'allahu al-qulub ko ta'alahu al-qulub ko shine Allah wanda zukata suka yarda shine mahalicci kuma shine abin bauta duka zukatan mu sun yarda ba za a bautawa kowa ba sai Allah sai kaga idan mutum yana bautawa maciji sai kai ta mamaki ga wayo ga dabara ga hankali ga diri ga sani ga kyau ga ilimi amma ya aka yi zuciyarsa ba ta yarje masa da allantakar Allah ba sai maciji kai ta mamaki to kai Allah ne da ya taimake ka wannan zuciyar taka ta ɗauki wannan ta yarda shi da kai ma in ba dan Allah ya maka wannan baiwar ba yadda wancan yake bautawa maciji ana mamakinsa haka kai ma za a ganka kana bautawa rana ana mamakinka ka kawai bambancin ku shine kai Allah ya maka gamdakatar ya sanya wannan wato fahimta ta abin bauta shi kadai a cikin zuciyarka shi yasa ka mu gode wa Allah ba fa dabaran mu bace da fa Allah ya mai da mu musulmi kuma wannan ta sa ake tausayawa wanda bai fahimci haka ba daga cikin da'awar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kafirai abin tausayi ne yasa an fi son a yawaita musu addu'ar shiriya sama da addu'ar dawwama cikin azaba waɗanda ake musu addu'ar dawwama cikin azaba su ne waɗanda sun gane gaskiyar amma son zuciya ya sa suka isu su bari ina mai rantsuwa muku da Allah daga cikin kafiran nan akwai da yawa waɗanda ba su gane ba ne yasa ba su zo suka karɓi musulunci ba suna cikin duhu mala ba su gane ba wallahi tallahi yau da za su gane abin da suke kai ba daidai ba ne tun za su watsar da abu domin su suna yi a can ne tsakaninsu da Allah jiya muke magana da ɗaya daga cikin malamanmu na nan garin malam abubakar zambo mun je mu jana'izar wata mata da ta rasu amma asalinta musulunta ta yana ban labarin abin da ya faru ni ne mata sallah a specialist yana gaya mun kan cewa lokacin da ta musulunta uwarta tana cikin shugabannin abin nan ɗin coci ƙungiyar zumunta na mata na waye mahaifiyarta to ka san a tsarinsu idan aka samu kuskure a gurinsu mu kuma daidai a gurinmu kina shugabar mata na irin wannan sai aka samu yarki kuma ko ɗanki ya musulunta to bala'i ya same ki a cikinsu ma'ana a yi dinga goyanta miki yaya kina shugabar bushara amma ba ki mata bushara ta gane muhimmancin abin da kike yi ba ta biki har kika bari ta kubuce miki ina bushara take take Allah goge wannan busharar mana na fata an fahimta so yana faɗa min yace min wallahi matan nan sanda ta kai matakin da an ba ta suspension an dakatar da ita daga kujerar da suka bata a coci na shugabar kaza saboda yatta ta musulunta kuma ta yi aure ta auri musulmi aka dinga dambarwa karhe sanda suka suka ce in dai bata iya dawo da ita cikin christianity ba to su sun sallame ta to kaga abin dacewa ne ita yanzu yarta ta Allah ya datar da ita fi yar hankali ta fi yar shekaru ta fi yar sanin ya kamata dan ita ma ta haife ta ko amma ita Allah bai datar da ita ba amma ya datar da yarta to haka abin yake ga annabi Ibrahim babansa shi ya taso ya gane addini shi kuma babansa ya yi dawwama a cikin kafirci to haka zaka je kai ta samu don Allah ya jarrabi mutum a cikin irin wannan ya kyautata mu'amala da waɗannan mutane gaisuwa kyautatawa ihsani yi musu alheri riƙe musu amana taimakonsu da dai shauransu yakan sa su gane cewa abin da kake ciki a mai kyau ne sai ga da ikon Allah sai Allah ya rarrahi zukatan su ga sun dawo sun karba kar ya zamanto kana tare da su kana addinin musulunci kuma suna ganin miyagun halaye Allah ji kan mala alba zan ba ku wani labari amma ku ya hakuri da labarin wani ne yana zuwa hira musulmi ne yana zuwa hira gurin wata yar arna ku ya hakuri magana haka take kuma dole mu faɗe ta wallahi saboda mutanen mu suna bada mu zamana ka mutum musulmi amma yana zuwa gurin ƴaƴan arna hira kuma mari yawancin zuwan da yake yi wallahi ba zuwa ne na Allah da annabi ba ko ba haka bane malam Yusuf ba ba ba zuwa suke na Allah da annabi ba to wai shine ya je hira sai baban yarinyar ya fito masa da nama haka a tire shi ne sai aka kawo masa hece a shi ba zai ci ba ya yi fulakuhi ba zai ci ba shi ne ya ce a me yasa ba za ka ci ba ya ce saboda bai san waye yanka ba su nan da ya san su ba musulmi ba ne don haka tun da bai san waye yanka ba shi ba zai ci ba ya ce to shi kenan shi ne ai to shi ne wata rana ya zo da mota ya juya mota yarinyar gidan ta fito zai dauke ta zai tafi da ita kuma ya je hiye lalata da ita sai uban yarinyar ya kira shi ya ce nan muka kawo maka nama muka ce bismillah kace ba za ka ci ba ka tambaye mu wai wane ne muka tambaye ka me yasa ka ce baka san waye yanka ba ita wannan da zaka je ka ci ta uban waye yanka ma ita Allah ma albani ya faɗi maganarsa kawai ya wuce karatunsa abinsa wallahi tallahi Allah ya ji kan maza mala ita ita uban waye yanka ma ita yaro kawai sun koyar da kayi yace tafi ka bani guri munafikin banza munafikin wani ya kore shi yace ke kuma shiga gida to shine saboda haka wallahi suna buƙatar a dinga addu'a musu cewa Allah ya ganar da su kuma a kusance su da alheri a nuna musu abin da suke ciki ba daidai ba ne saboda wallahi akwai abubuwa da yawa da in an karanta wa wasu daga cikin su na rantse da Allah akalla ko bai fita addinin kiristiyanci ne ba ka samar shubuha ya shiga dimuwa ya rasa ina zai sa kansa kullum akwai fa wani fasto da wani yaro ya je ritsa da wasu tambayoyi saboda yaron yana mu'amala da 'ya'yan musulmi to 'ya'yan musulman kuma ya zama suna karatu babansu yana bincike suna zama suna karatu yana gaya musu abubuwa yara suna ta haddace abubuwa sai suka sa yaro a gaba da tambayoyi kai da kace maryam allah ce ko isa allah ne ba ga a bible aya ta kaza sura ta kaza shi allah ya ce kaza ya ce kaza ba yaro ya ce ku nuna min ina gurin yake sai a nuna masa ke karanta da turanci ya gani da gaske haka ne fa idan suka je coci da uban shi sai zagaya zai samu fasto sai ya dinga masa irin wannan tambayoyin fasto ya gagara ba wa yaron nan amsa yaro karami fa bai wuce shekara sha uku sha hudu ba sai wata rana ya kira uban sai ya ce wannan wannan yaron naka ka daina zuwa mana da hitoci ya ce ya aka yi ranka ya daɗe ya ce a'a wannan yaron ina koran shi wallahi yana zuwa da wasu tambayoyi da na kagara gane amsa su jama'a ko kun san dalilin wannan da uban da yaron da suka musulunta to da uban ya gane haka sai dai yana tambayar yaron me ne wanda tambayoyin ya kake yi wa fasto ne ce baba na tambaye shi kaza ya ce hi bai sani ba ni kuma a bible an nuna min cewa ga yadda abin yake ha sai uban ya tambaye wa yake gaya maka waɗannan manganu yace abokai na su wane da wane da wane da wane to baban da ke Allah ya taimake shi yana da hankali wallahi sai ya dauko ya dauko ya dauko bible yana bin waɗannan tambayoyin da ake wa fasto yace to in har fasto ka gagara ba mu amsa akan waɗannan tambayoyin to dan me yasa muke bin ka yace babu amfanin mu bi ka kenan da haka kawai dauki yaron sai ta masallaci ya suka musulunta yaro karami malam ya kura fasto ka ce wannan addinin gaskiya ne yaro karami nan shekara sha uku haka ne ba a tambaya su haka suke da haka ya nemi ya taka wa yaron burki ya daina mar tambayoyi ta wa alaikum salam Eh. eh eh mu- eh, furof ai an nuna mana lokaci ne shine matsala mu bari he gaba furof furof kai kan labarbaru da yawa akan kan nan ba Allah ne kadai san adadin su ba kamar shi furof za mu za mu tattauna daga baya Allah ya saka da alheri yan uwa za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci an nuna min takardar lokaci amma ba mu karasa wannan li'irabin sai mu tsaya a don haka yake cewa nafiyatul lil jinsi wal wal ilahu huwa al ma'luhu bil ibada shine wanda ake kadaitawa da bauta wa huwa alladhi a ta'alahu hul qulub wa taqsiduhu ragabatan ilayhi fil husuli fi husuli nafi aw dafi dhurri fi husuli nafi aw dafi aw dafi dhurri wato shine Allah wanda zukata suke nufatarsa tare da kwaɗayi daga gurin daga kwaɗayi zuwa gare shi wajen faruwar amfani da kuma tare abin da zai cutar don haka fa kullu ma'abudin ma'alufun bil ibada duk wanda aka ce al ma'abudu ne to an kaɗaita shi da bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala wa khabaru la al marfu'u mahzufun taqdiruhu haqqun shine abin da muka faɗa ɗazu labarin ita la ɗin marfu'i ne kuma an goge shi takadirinsa shine ka ce la ilaha bi haƙƙin illallah ina fata an fahimta yawwa babu Allah wanda ya cancanta a gaus- a bauta masa a sai- da da gaskiya sai shi wa illallahu istisna'un min al-khabar al-ma'rufi fallahu subhanahu haqqun huwa al-haqqu wa ibadatuhu wa- wahdahu hiya al-haqqu wa ibadatu ghayrihi a munfiyatun bila ko manfiyin munfiyatun bila wato shi Allah subhanahu wa ta'ala shi gaskiya ne bauta masa kuma shi kadai ita bautar ma gaskiya ce kuma bauta masa a kuma bauta wa waninsa ita wannan korarriya ce da waccar laɗin da aka yi ainihin wato a yi amfani da ita fi hazihil kalima a cikin wannan kalma ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika bi anna Allah huwa al wannan shi ke tabbatar da cewa lalle Allah shine Allah na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil ko huwa al-batil a wanda ake bautawa kuma bayansa kuma ƙarya ne wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma lalle Allah madaukakin sarki shine madaukaki kuma wanda yake mai girma wa fil kalimatu tayyiba la ilaha illa Allah nafiyun wa ithbatu a cikin wannan kalma ta la ilaha illa Allah akwai korewa akwai kuma tabbatarwa wa hadha hasrun wa qasrun wannan kuma shine hasr wato takaicewa da kuma gajarcewa wa kasurun da kuma takaita magana akan wanda ake magana a kanta don haka faja'at la nafiyatu sai la ta zo don ta kore allantaka ga waɗanda ba Allah ba wa ja'at illa musbitatun ita kuma illa sai ta zo don ta tabbatar da Allah ga Allah shi kadai liyakuna tamma hasrun wa kasurun ko tamma hasrun wa kasurun don a tabbatar da takaita allantaka akan Allah shi kadai da kuma rusa ta ga wanda ba su cancance ta ba na fata an fahimta listi hiƙaƙihi saboda tabbatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala lil ibadati dan bauta masa wahada hula sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya za mu tashi wal ahadithul kathiratu yan uwa ta iya yiwuwa sati mai zuwa mu hada wannan littafi in Allah ya yarda dan bai wuce mana shafi biyu ba ta iya yiwa mu haɗa shi kuma in Allah yadda a sati mai zuwan wala Allah za mu zo da bayani dangane da littafin da muke a tunanin mai gurbinsa da shi insha Allahu ta'ala a sannan kuma za mu tattauna da kwamiti a daga sati mai zuwan wajen yin ɗan koda ɗan abincin walima na gode wa Allah da Allah ya kawo mu ƙarshen wannan littafi ɗin da izinin Allah mun yi kasa ɗari da wani abu a wancan yanzu ma mun yi kasa ɗari da wani abu a wannan kasa ɗari biyu kenan da wasu abubuwa muna addu'a abubuwan da muka ji a cikin littafin nan Allah ya sa mana albarka da alkhairi a ciki abinda muka ji kuma wanda yake na hatsari da azaba Allah ka kaɗe mu daga faɗawa cikinsa ya sa kuma mu gama lafiya Allah kuma ya ci gaba da amfani da lokutan mu da damammakin mu wajen karantar da tauhidi da aƙida gwargwadon iyawar mu gwargwadon lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗeba mana da haka in Allah ya da sati mai zuwa za mu haɗa karatu sannan sai mu ga kuma menene abin yi a gaba insha Allah ta'ala addu'a daga ok na'am to a kafin mu rufe akwai gidan man dan marna wanda suna ba mu mai jama'a kuma sun cancanci mu dinga sa su a addu'a muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wancan sati a mai madina alhaji awwal madina eye specialist and diagnosis center sun kawo taimakon su na wata-wata da suke kawowa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da kuma mega su ma suna ba mu mai muna addu'a mega waɗannan makotanmu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai sauran jama'a akwai masu kawo mana fiye wata ko suna kawo ruwa ana rabawa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda ya kawo mana kayan kamshi jama'a ba ku ji masallacin nan ya canja ba yauwa da masallacin gaskiya ba a saka masa kayan kamshi to gaskiya mun yi magana da su su malam abdullahi da sauran membobi alhamdulillah mu da kuɗin mu mun sayo kuma sannan wani ya kawo mana kayan kamshi iri iri kala kala da haka in Allah da duk wata sallar da za a zo da wani karatu da za a zo za a ji kamshi na tashi dama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin da a gina masallatai a cikin gari amma da sharadin bi an tunazzafa wa an tutayyaba za a dinga tsaftace su sannan kuma za a dinga fesa musu turare saboda aka fesa turare a masallaci ka je ka madina mana kana zaune a masallaci sai dai ka ji wani kanshi haka siddan ka rasa ta ina yake zuwa mana wallahi sai ka ji wani kanshi yana tafi akwai turaren da ake sakawa a kafe din madinar manzon Allah ni dai tun da nake ban taba jin wannan kanshin turaren a wani guri ba ban sani malam anar ko kai da ka je da ka dawo ka ji a wani guri yawa baka sake ji a wani guri ba wani turare ne ina ga shi gwamnatin saudiya ta ɗauke shi ne iya masallacin annabi za ka ji duk duniya ba a yadda a yi samfurin wannan turaren a sayarwa wani ba saboda su yadda suka ɗauki al'amarin ibada da kuma masallacinsu da muhimmanci to haka ake so ya zamto masallaci ana fesa mata turare a kan kafe ɗin nan a yayyafa a yayyafa a yayyafa yadda in kai sujjada wato hikimar haka shine jama'a ba mutane suna saurin yin sujuda su dago ba amma an ka dora goshin ka kaga wani kanki yana dukan ka zaka dago eh mala bakar ba kai ne limam imam in ka sa goshin ka kaji kanshi na dukan ka ai zaka ji gara ka kara tasbihi gudan kama guda biyar ko goma hakan nan kafin ka dago shine hikimar ba mutane daga an idar da sallah suna saurin fita ba amma in kana cikin masallacin kana jin kamshi na dukan ka ai ba za ka fita ba sai ka zauna kai ta wasu azkarai da wasu zikirori shine hikimar tsaftace masallaci da kuma kamsa sahi da kayan kanshi to muna addu'a wanda suka kawo wannan gudunmawa Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah ya kamsa sa musu kaburburan su kuma karka ji an ce wani ya kawo kai kuma kai rauni wallahi zaka taho biya ta shago ka ce malam nawa ne wancan air freshener 2500 miƙo min shi sai a miƙo mashi kana zuwa ka ce malam an ka ga gudunmawa ta nema a fesa wa masallaci ai ta ajiyewa tun da kullum cikin fesawa ake in ya kare ma sake nemowa za a yi ko to kai ma sai ka yi guziri wata ran sai ka taho da shi a yayyarfa kai jama'a za ka iya kawo turaren wuta ma da kaskon shi da kaskon shi yanzu haka muna da kasko da aka sassayo da kuma wancan wanda ya kawo kasko goma ma ya kawo ko to ka gani kasko goma ya kawo gashi can shi gawayin kansa na musamman ne shi ma kwali-kwali yake to kaji wani gawayi ne na musamman ana kyasta mara ashana kawai shi kenan sai a zuba shi kansa matulare ne to ka gani ko ka gani to wallahi muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya biya da aljanna daga karhe yan uwa mu sa kasan nan addu'a mu sa kasan nan addu'a munafukan kasan nan sun yi yawa jama'a munafurci a kasan nan kuma wallahi mu yi ta ka tsantsan al'amarin munafurcin kasar nan ta inda kake tsammanin sanarin da Allah ba ta nan yake zuwa ba sai ka yi taka tsantsan kasar nan malam munafurcin kasar nan ya wuce tunanin kowa kasar tana buƙatar addu'a sosai tana buƙatar bin diddigi kafin ka tabbatar da me ke faruwa da al'amuran mutane shugabanni ne malam ba su da damuwa akan talakawansu saboda idan ka ga yadda suke rayuwa malam wallahi kai kanka za ka yi tunanin cewa waɗannan mutanen fa babu ranar da za su waiwaito su kalle mu sai dai an Allah ne ya waiwaice mu mas'alar su mas'alar su ce kawai mas'alar ka ba mas'alar su bace sai kalilin daga cikin waɗanda Allah ya taimaka yanzu kuna ga harkar wannan abin nan dokar haraji yanzu fa ittifakan ma majalisar majalisar abin nan ba ta dattawa ba waɗanta house of representative din nan majalisar wakilai su suka fi ma ba da gudunmawa wajen a binciki dokar kafin a tabbatar da ita ko kuma ma a wargaza ta gaba daya domin in kuka lura har yanzu su ba a jima ta tasu cewa ina suka tsaya akan maganar ba kuma ka'ida shine idan su in duk waɗannan sanatocin sun yadda a yi wannan dokar in su ba su yadda ba wallahi ba a isa a da ita ba dole suna da abin da sai sun yarda sun gamsu tukunna sannan a zartar da dokar to suna kokari iyakacin kokari Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin waɗanda na san cewa suna kokari a cikin wannan al'amari akwai shi memba mai wakiltar balanga ina billiri ko billiri balanga ne ko balanga shangom ne abin nan ali isa jesi balanga billiri ba nan yake wakilta wallahi wannan dattijan ku sahiya addu'a mutum ne mai kokari wallahi mutum ne mai kokari wajen al'ummarsa da kuma al'ummar kasar nan ni ina magana da shi akan abubuwa da yawa da idan suka taso wasu lokuta shi da kansa yakan turo min wasu bayanai na abubuwan da suke faruwa muna magana da shi cewa lalle ga fa halin da ake ciki kuma ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi ku yi mana addu'a akan kaza ku yi mana addu'a akan kaza to ya tabbata su gidansu yanzu sun ƙi su ba da goyon baya akan wannan matsalar suna nan sun tsaya tsayin daka cewa sai an bincika ta menene ake ciki akan wannan dokar Allah maɗaukakin sarki sai ta mana wannan ƙasa tamu ya kawo mana sauƙin waɗannan fitintunu da waɗannan masifu amma dai al'ummar ƙasar nan tana buƙatar a sassauta mata wallahi tana buƙatar sassauci wannan shine gaskiyar magana Allah ya kawo mana mai sassauta mana ya kawo mana mai duba mu ya kalli halin da muke ciki ya kawo mana ɗauki a cikin al'amuranmu Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته